الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تيومنا رانا الصبر شرين دا هدو غوة جماد الأولى jira 1447 wanda ya dace da 15 ga watan 11 2025 miladiya ci gaba da karatu a littafin al'ajin rumiya ala tariƙi su'ali wal jawabi ma'al irabi su muna nan bayani akan kan wato abin da ya shafi almansubatu abubuwan da ke ɗaukan nasba a larabci to mun fara bayani akan zarfin zamani wa zarfin makan shafi na 82 farkonsa za mu tashi malace su'alun tambaya ma huwa zarfin zamani to idan aka ce zarfin zamani me ake nufi meye shi jawabin amsa zarfin zamani huwa lismu dalu shi zarfin zaman wani suna ne da yake nuni ala zamani akan lokaci mansuban ala taqdiri fi kuma yakan zo da nasaba kuma akan kaddara masa harafin fi na hau misali al-yawma wal lailata wa gadwatan kamar lafazin al-yawma zarafi ne na zamani al-laila haka gadwa haka bitan wini to ita gadwa din nan da sauransu ana rubuta su da tanwini au bidunihi ko da wani tanwini a kawo su na kira ta ƙulu sai ka ce a zuruka gadwatan zan ziyarce ka a wani lokaci da ake kira gadwa sai ka kawo shi munakaran au gadwata yaumil ahadi kana iya idafar sama ko kuma zan ziyarce ka safiyar ranar lahadi to walgadwatu ya an ce algadwatu a larabci azzamanu shine zamani baina salatul fajr ila tulu'i shams tsakanin kammala sallan asuba zuwa fitowar rana to wannan tsakanin shi ake kira da algadwa a larabci wabukuratan au albukurata shi ma kan kawo shi ko dai muna karan ko kuma ma'arifa to ita bukura ita ma zarfin zamani ce ma'anarta wahiya awwalun nahari shine farkon yini ta ƙulu kana cewa a ji uka bukuratan zan zo wurinka bukura au bukuratan nahari wato farkon yini kenan bayan bayyanar rana kamin rana ta yi zafi to shi ake kira bukura wa saharan shi ma saharan zarafi ne na lokaci wa huwa akhirul laili shine ƙarshen dare ƙubail alfajir kamin alfijir ya bayyana shi ake kira da sahar wa ƙubail shi kuma ƙubail tasgiru ƙabla tasgiri ne na ƙabla sai a ce ƙubailu wa gadan gadan shi ma zarfu zaman ne wa huwa yawmul ladhi ba'da yawmika shine yinin da zai zo bayan yinin da kake ciki allazi anta fihi yinin da kake cikin sa to wanda zai zo bayan sa wa atmatan haka na atma shi ma zarfu zaman ne wa hiya sulusul laylil awwali shine ɗaya bisa dare na uku to kason farkon shine atama e, in ka kasa dare daga faduwar rana zuwa bayyana alfijir sai ka kasa shi gida uku to kashin farko shi ake kira atma wa sabahan hakanan sabahan shi ma zarafi ne wa huwa awwalun nahari shi ma dai kamar ma'anarsa ɗaya da ainihin bukura shine shi ma farkon yini duk da ya ɗan fi tsayi sama ga bukura e tunda shi ya tuƙe har zuwa ma rana ta yi zawali duka sabahan ne saɓanin shi bukura bukura galiban kawai da zan rana ta ɗan fara ƙarfi da ɗan zafi-zafi to shi kenan bukura ta wuce ta ƙulu kakan ce an ta ziruka sabahan zan jira ka sabahan au sabaha yaumil khamis ko safiyan yinin alhamis wa an ta ziruka ma'anahu to shi ma'anarsa fi kalami na dariji ga maganan mu ta gargaliya shine astannaka su haka suke fada wa masa'an shi ma zarfin zaman ne sai ce wa huwa zamanu min zuhuri shi masa'u yana farawa daga da zaran an yi azhar shine daga rana ta yi zawali to an shiga masa an shiga yamma eh shine wasfan nahari daga tsakiyar yini ila akhirih zuwa ƙarshen sa har zuwa rana ta faɗi to duk sunansa almasa'u wa abadan shi ma zarfin zaman ne wa huwa zamanul mustaqbil shine zamanin da zai zo allazi la gayata limun tahawu amma ba ya da ƙarshe taqulu kakan ce la aqtarifu asharra abadan bazan aikata wani sharri ba har abada ai la af'aluhu ba za aikata shi ba wa amadan da amadan shi ma zarfin zaman ne wa huwa zamanul mustaqbil shine zamanin da ya fuskanto wahinan ai muddatan min zaman ana nufin wani yanki na zamani shine hinu kuma ashbaha zalika dai da irin abin da ya kama da wannan min kullis min dalin ala zamani duk wani suna da yake nuni akan lokaci to sunansa zarfin zaman sawa'an daidai ne kana mukhtassan ya kasance keɓantacce ne ayyananne kadaha watan wa duhan kamar lokacin walaha kaga ayyananne ne keɓantacce ne da wani yanki fahuma dalla ne ala miqdarin muayyanin mahadudin min zamani to da duha watan da duhan suna nuni akan wani keɓantaccen lokaci ayyananne abin kaddarawa da aka iyakance وهو ما بعد الشروق to walaha yana farawa daga zaran bayyana hasken rana shine ashuruqu ai zuhuri shamsi shine bayyanar rana fitowanta kenan to daga nan ashuruqu ya fara eh auka na mubhamin ko kuma ya zama mubhami shine wanda ba ayyana ba abinda aka boye ka waƙatin kamar lafazin waƙatu kaga mubahami ne lokaci wasa'atin ko sa'a shi ma mubahami ne wala hazatan wala hazatin ko lahaza shine sakan daya ko kiftawa gira wa burhatin ko dan wani yanki na zamani wal mubhamu min zamani to an ce mubahami daga lokaci ma la hadda lahu shine wanda ba iyakance shi da wani iyaka ba ya hasuruhu da yake takaita shi sawa'un daidai ne kana na kiratan an kawo shi na kira ne ka hinin kamar lafazin hini wa zamanin ko lafazin zamani au kana ma'arifatan ko kasance an kawo shi da ma'arifa kamar shi hinu din can a sa mai alif da lamun a ce alhini shine kalhini wa zamani to wal mukhtassu min az-zamani ma lahu nihayatun in an ce almuhtassu shine lokacin da yake da iyaka ta hasuruhu wanda iyakan take keɓance shi takaita shi na kiratan kana ya zamo na kira ne na hawa yaumin wa lailatin wa sharin au kana ma'arifatan koko ya zamo ma'arifa na hau yaumil juma'a wa sharin ramadana ranar juma'a da watan ramadan wa zalika li anna al-yawma wal lailata domin da yini da dare matsalan ga misali ya shtamilani suna ƙunsar alaka zamina sa'ati wani adadi na awoyi wa shahara shi kuma wata ala tis'atin wa ishirina au salasina yawman yakan kunshi kwana ashirin da tara ko kwana talatin amma wa zalika fi shaharil kamari amma wannan wata wanda kwanakin da ake lissafi ta hanyar wata shi ne watan musulunci shi alkamari ne ba a shamsi ba e, to shi baya zuwa ƙasa ga kwana 29 baya zuwa sama ga kwana 30 wa shaharu shamsi amma wata wanda ake lissafin shi da tafiyar rana wanda turawa ke amfani da shi to fihi a cikinsa salasuna ana samun mai kwana talatin a wahidin wa salasuna yawman ana samun mai kwana talatin da ɗaya to kaga duk wannan da an iyakance su'alun tambaya ma huwa zarful makani to wancan duka bayanan da aka yi zarful zamani ne menene zarful makani shi kuma sai ce zarful makani huwa lismu dalu shine suna da yake nuni alal makani akan bagire mansuban yana abin wa nasba ala taqdiri fi shi ma akan kaddara masa fi na hau misali amama gaba wa huwa bi ma'ana shi amama yana da ma'anar quddama duk ma'anar su daya taqulu kakan ce jalastu amama al muallimi eh na zauna gaban malami to kamar ka ce jalastu quddamal muallim wa khalfa shi ma zarful makan ne wa huwa diddu quddama shi khalfa kishiyan quddama ne taqulu kakan ce khalfa zaidin baya ga zaidu wa quddama shi quddama wa huwa muradifu amama wato yana da ma'anar amama shine muradafa ai bi ma'anahu yakan yakan zo da ma'anarsa wa wara'a da wara'a wa huwa shi kuma muradifu khalfa shi kuma ma'anarsa guda da khalfa baya wa fauka haka nan fauka wa huwa makanul ali shine wuri madaukaki ta kulu kakan ce jalastu fauka sathi na zauna saman rufin daki wata hata shi ma zarfu almakan ne wa huwa ضد فوق كيشي فوق تقول ككن شي قعدت تحت الشجرة نازونا قرقشين إتاتشيا وإند وهو المكان القريب إيه إتكما إند شيني مك بجلي مكسنش تقول كنا وكنت عند زيد أي قريبا منه ناكسن شي كسغ زيد wa ya kunu inda sai dai shi inda ɗin nan yakan kasance wani lokaci zarfa zamani e, wato yakan zo zarfu makanin yakan zo zarfu zamani e, duka yana zuwa shi inda kenan na misali raja'atu inda tulu'il fajri na dawo lokacin bulluwa alfijir daga tafiya aifi wakatihi ma'ana a lokacinsa to kaga anan ya zamo zarfu zamani amma wa tusta'malu inda ita inda ana aiki da ita galiban mafi rinjayen lokuta fil makani ga makani tafi zuwa zarfu makani akan zarfu zamani eh wa hiya mulazimatun lin nasbi kuma ita koyaushe ta kalli zance nasaba ne ala zarafiya amma in ana nufin zarafi da ita amma wata jarru ana iya mata jarra min da harafin min ta kulu sai ka ce kharashtu min indihi na fita daga gunsa to an ji wasu ɗanna ba su yi karatu ba su ne mata jarra shi ne ce wa jarru habi ila yi mata jarra da ila lahanin kuskure ne eh kamar ka ce zahabtu ila indihi to akan ji wasu daga cikin ƙananan ɗalibai suna wannan larabcin zahabtu ila indihi e, to ila ba ta zuwa bayan inda e, sai dai min a larabci sahihi ai galadin kuskure ne wa ma'a muna da ma'a bi fathil aini amma ainin din nan ai mata fataha ma'a au taskinuha au taskiniha ko ai mata sukunu a ce ma ma sai a daura ainu wa bil khususi fi shi'ri keɓance ma har a waƙe mafi yawa ma dai in waƙe ne zaka ga to akan ɗaure ainin ɗin wahiyasmun limakanin lishtima'i ita ma'a suna ne take bayani akan bagirin da aka haɗu ta ƙulu kakance jalastu ma'a zaidin na zauna tare da zaidu ai musahiban lahu ina mai zama tare da shi wa iza'a ita ba zarfu makanin ce bai ma'ana muƙabila mai fuskanta taƙulu kakan ce jalastu iza a amrin na zauna ina fuskanta amru ai muƙabilahu ina fuskantarsa wa hiza'a akwai hiza'a ita kuma bi ma'ana ƙariban ta ƙunshi ma'anar kusanta taƙulu kakan ce wa ƙaftu hiza'ahu na tsaya kusa da shi ai ƙariban minhu kusa da shi wa tilka akwai tilka ita ma zarfu makani ce bi ma'ana iza ita kuma ma'anarta guda da iza a wadda ta gabata mai ɗaukan ma'anan muƙabala fuskanta wa huna akwai huna ita ma zarfu makanin ce wa huwa ismu isharatin suna ne na nuni amma lil makanil qaribi isharan nan gaba gire wanda yake makusanci to sai ai ishara da shi a ce huna a nan wasamma akwai samma ita ma zarfu makanin ce bi fatahi sa'i amma fa a kiyaye e shine a yi wasa'un ɗin fataha domin akwai mai donma akwai summa to wannan ta adafi ce ba ita ake magana ba samma ake magana e bi fatahi sa'il musallasa sa'un ɗin na a yi mata fataha ismu isharatin lil makani shi alba'id ita ma suna ne na ishara amma ga bagire wanda yake nesa to in za a ishara da shi sai a ce samma eh kamar na ƙur'ani muqa'in samma amin eh wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da wannan min asma'il makanil mubhama na sunaye na bagire waɗanda aka ɓoye su ba a ayyana su ba ma'ana ba a keɓance haddinsu ba na hau misali yaminin gefen dama washimalin gefen hagu to duk sukan zo a zarafi na makani kamar jalastu yamina zaidin jalastu shimala zaidin duk ana faɗa. walmubuhamu min almakani to ya an ce mubuhami na bagire ma laysat lahu suratun wala hududun mahsura shine duk abin da ba ya da sura hoto ko iyaka keɓantacciya to shi ake kira mubahami kal yamini kamar dama masalan ya an faɗe shi to ya ani yana nufi shi mai magana aljihatal yumna kawai ɓangaren dama farkonsa tsakiyarsa ƙarshensa ina dai kawai dai ɓangaren dama to kaga ya zama mubahami kenan so da in ka ce jalastu yamina zaidin eh to zai iya ɗaukar tsakiyar damansa zai iya ɗaukar ƙarshen damansa zai iya ɗaukar farkon damansa to shi yasa ya zama mubahami shi yasa aka kira shi da mubahami wal muhtasu min al makani shi kuma wanda ake bantacce daga bagire huwa malahu suratun wa hududun mahsura shi da abin da yake da sura da haddi iyakantacce an an faɗi cewa ga iyakansa kaddare kamar gida kaga gida yana da iyaka walbaiti ko ɗaki wal masjidi ko masallaci fahiya ashiya'u eh wannan tanwini kuskure ne tunda ashiya'u baya sarrafuwa fahiya ashiya'u mabniyatun so kaga abubuwa ne abin ginawa wala hasuratun wa hududun kuma suna da sura hoto suna da iyakoki mu'ayyana da aka ayyana eh yushahidu ha wanda dan adam na iya ganin su ayyara hal insanu mutum yana ganin su wa hazal muhtassu to wannan da aka keɓance min makan daga bagire to shi kam la yunsabu ala zarafiya shi ba a yi mai nasaba akan zarafiya an gane saboda su suna da iyaka eh suna da iyaka an gane ko su'alun tambaya ma ma'ana ƙaulika inna zarfa mansubun me ma'anar zancenka cewa zarafi mansubi ne ala taqdiri fi kuma bisa kaddara fi jawabun amsa inna zarfa mansubun lalle zarafi mansubi ne bi sharɗi taqdiri fi amma da sharaɗin in ana iya kaddara fi gare shi li'anna ma'ana qaulika saboda ma'anar zancenka a taitul yawma nazo yau to ma'anarsa a taitu fil yawmi eh nazo a cikin yinin ba yinin ka je ma ba gaba daya kaga wani sashi cikinsa to shi ne zarafiya ɗin falau lam yakun ala ma'ana fi in har bai ɗauki ma'anar fi ba na hau misali in tazartu yau idi ina jiran yinin idi kowa ya khafu tilmizul kaslanu yau limtihani ko ɗalibi kasalalle yana jin tsoron ranar jarabawa saboda za a tambaye shi kuma ba lalle ba ne ya iya ba da amsa kaga dole ya ji tsoron yinin to fasmus zamani kaga sunan zamani a nan wa huwa lafzu yauma shine lafazin yauma a jumla ta farko yaumal idi laisa mansuba ala zarfiya wannan nasabar da kaga ya mai ba ta zarafi ba ce bal huwa maf'ulun bihi maf'ulun bihi ne li'anna ma'ana zalika saboda ma'anar jumlar annani an taziru nafsa yaumil idi ina jiran shi yinin karan kansa eh wa yakhafu nafsa yaumil limtihani shi kuma kasalallen ɗalibi yinin yake tsoro gaba ɗaya ba wani sashi nashi ko abin da zai auku ciki ba eh shi yasa da gari ya waye ko bai ga kansa ɗakin jarabawa ba gaba ne zai dinga faduwa tun kamin ma ya je aji walaisa ma'anahu annahu ya khafu yau ya khafu shay'an ya qa'u fi hadha al-yawm ba ma'anarsa yana jin tsoron wani abu da zai auku a wannan yini ba to shi yasa aka ce nasaba gare su ba ta zarafi ba ce saboda sun zo halin maf'ulun bihi maf'ulun bihi kowanne daga cikin su wa in kanat fi in kuma kanat in fi ta kasance zahiratan bayyananna an bayyana ta ba a ɓoye ta ba to fazzarfu ya kunu majruran biha a nan zarafi zai zamo abin yi wa jarra da ita fiɗin wala ya kunu maf'ulan ba zai zamo maf'uli fihi a ciki ba yani la ya kunu zarfa zamanin ba zai zamo zarfa zamanin ba ko au zarfa makanin ko zarfu makanin ba na hau misali a taitu sabahi na zo sabahi ko yawwa a cikin safiya biki lafi ma iza kulta a taitu sabaha to in ka ce a taitu sabaha au a taitu sabahan bahu ma mansuba na alar zarafiya to wannan nasabar tasu ta zarafi ce an gane? yauwa amma in kace fis sabahi to ya zamo jari da majaruri eh tunda an riga an bayyana ita fiɗi shi da ya ƙarshen bayani akan zarfin zaman da zarfin makan sai darasi na gaba a tashi babul hali سبحانك اللهم وبحمدك ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah